Baba Suda, Sarkin Labari.
Murnar Sallah ta ruɗu wani matashi ya ja abokinsa ɗan babu ruwanka, ƙarshe ya ɗura masa ƙwaya ya suma, bayan kuma ya farfaɗo sai ya dinga ruku'u babu riga.
sai ya shiga cikin lambu sai ya daga hannunsa sama ya kama kamar yana addu'a sai ya shafa sai ya sake tashi sai can gaba gindin wasu bishiyu again sai ya cire rigarsa sai ya sake ruku'u za mu ji yadda aka yi aka karya alkadarin kwayar ya yi bayani dalla dalla dakarun hizba sun tarwatsa taron wasu karatan maza da mata masu gwamutsetseniya suna shan shisha wai shakatawar sallah.
Ban sha shisha a wajen ba zan dafa maka alkur'ani in rantse maka cewa ban sha shisha ba. An same mu ne in gaya maka a nan nasarawa.
Za mu ji yadda idan su ya raina fata a yau. An samu wata akuya maiya mai kama kajin mutane tana cinyewa sai ka ce wata karya.
in dai aka bude ta ta tafi kiwo to ba za ta je ta ciyawa ba ko na abu kawai kaji mutane za ta je ta kama ci ai ko kifi ka ajiye ko nama ko makamancin wannan ta ce akwai bayanin likitan dabbobi akan al'amarin hausawa suka ce idan tururuwa ta so lalacewa sai kaga ta fara fiffike wasu 'yan fashi da makami da suka shiga gidan wani attajiri a nan kano sun yi awon gaba da wasu kofunan shayi ƙarshe dai kofunan shayin sun zamo sanadiyar kama su, a hannu guda kuma za mu kawo muku fannin nan namu na don Allah sai ku dakace mu. Masu sauraro yau ɗin ma da sallamar muke farawa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi soran ɗinki ne ke muku sallamar, tare da farin cikin sake jibinta al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Litinin, mai taken mande tushen aiki wai ko nasara na tsoronki. kuma da fari za mu yi wa shirin mabuɗi da karatun labarai ne ta bakin munnira silagarku.
Hakimin fage kuma tafidan Kano, Mahmud Ado Bayero ya yi kira ga iyaye da su ci gaba da bada tarbiyya ga 'ya'yansu duba da muhimmancinta a cikin al'umma. Mahmud Ado Bayero ya yi wannan kira ne yayin taron kungiyar tsaffin ɗalibai na sakandaren mata ta GGC Dala aji na 1989 karo na 30. A nata jawabin shugabar kungiyar Hajiya Amina Muhammad Adam kira ta ga sauran kungiyoyin tsaffin ɗalibai da ma na ci gaban al'umma da su rinka taimakawa ɗalibai na ƙasa da su a duk inda suke a faɗin ƙasar nan. A nan kuma Majalisar Dokokin Jihar Kano ta naɗa Abdulaziz Garba Gafasa a matsayin sabon shugaban majalisar biyo bayan da aka rantsar da 'yan majalisar dokokin jihar a yau. Abdulaziz Garba Gafasa mai wakiltar karamar hukumar Ajingi ya zama shugaban majalisar Karo Nasara yayin da aka rantsar da injiniya Hamisu Ibrahim a matsayin mataimakin shugaban majalisar.
To kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, za mu je ga jakadiya Zaharawa Awwal Musa. wadda za ta karanto saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo kan jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata, wanda ya kalli batun yadda wasu ‘yan tara zaune tsaye suka afkawa al'umma bayan kammala hawan daushen ƙaramar sallah a filin ƙofar kudu.
Sakon farko ya fito ne daga bakin isiya mai shadda sheka dan fodiyo inda yake cewa Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya amin ita kuwa momi badawa cewa take daga zuwa hawa dan a yi nishaɗi sai ya zama tashin hankali har mata ta gudu ta bar mijinta to Allah ya toni asirin masu ta da zaune tsaye Allah ya saka maka mu kuma Allah ya tsare mu sako daga Yahaya Sani kwana hudu sakon Karimata Abdullahi Usman Wailaru kuwa cewa take Allah ya shiri masu ta da zaune na tsaye. Za mu karkare da sakon Bello Yusuf Gaya inda yake cewa Allah ya toni asirin duk wanda yake da hannu a cikin wannan ta'addanci. Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto nasu ba. Mun gani muna godiya.
Tuma Dalla. Jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun wata bakar murnar sallah. wato hafi sallah a yaren 'yan zamani, inda ta ruɗu wani matashi, ya ja abokinsa ɗan ba ruwanka ya ɗura masa ƙwaya ya suma, bayan kuma ya farfaɗo sai ya dinga ruku'u babu riga. Da fari dai matashin ya faɗa harabar wata ma'aikata ne kwatsam, inda aka gan shi gaula-gaula shiri-shiri, haka haka dai kamar wani mai lalurar taɓin ƙwaƙwalwa, kawai kuma sai ya saɓuzarce zuwa cikin wani lambu. ya tsuguna ya buɗe hannu yana ta du'a'i, daga nan kuma sai ya wuce ƙarƙashin wata bishiya ya tuɓe rigarsa ya dinga ruku'u babu ƙaƙƙautawa. Ana faɗin Allah sarki, kaga ma shi nasa aljanin suna yin sallah. Ashe ashe ba a sani ba duk matakin kafin ta narke ne, kuma tana narkewar sai ya zube ƙasa sumamme aka tare a kansa ana a taimaka masa. Bayan kuma ya ɗan farfaɗo sai muka zanta da shi da ƙyar yana mai cewa wai laifin takalminsa ne, don haka ma aka ce masa a zubar da shi a bola.
a ɗauke shi a kawar da shi da kan shi ake bata min tarbiya da wai shi ne bata min kafet ɗin takalmin da na bata tarbiya da shi a tafatan bola a watsar da shi.
Me yasa?
cewa aka kawai in je in tashi- in je in yadda shi To duba da cewar zantukan nasa sun yi kama da na aljanin, sai mu ma muka ɗauka cewar aljanin ne, sai dai kuma ana cikin hakan, sai ga wani matashi ya shigo yana ta zage-zage, yana faɗin abokin tafiyarsa ne, kuma idan har ya mutu, to za a yi ɓatacciya. Nan dai aka haɗa su aka miƙa su wajen ‘yan sanda, kuma ana zuwa sai ‘yan sandan suka gane cewa ashe ƙwaya aka bashi, kuma shi bai saba sha ba. nan dai suka sa aka samo wani sinadari aka haɗa da ruwa mai sanyi aka bashi. Yana sha sai wani ɗan amai mai yauƙi sai ya fara bayani dalla-dalla yana faɗin aiwancan abokin nasa shine ya ja shi ya bashi ƙwayar lokacin da suke yawon hafi sallah shi kuma bai san ita ce ba saboda suna cikin murnar sallah kamar dai yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka kai su police station ɗin ya bayyana mana sai ya shiga cikin lambu sai ya daga hannunsa sama ya kama kamar yana addu'a sai ya shafa sai ya sake tashi sai ya can gaba jikin din wasu bishiyu again sai ya cire rigarsa sai ya sake ruku'u da aka je police station bayan police sun sa mun siyo Nescafe da fiya wata mai sanyi sai suka ce a bawa shi wannan wanda ya sha kwayar sai ya danyi wani abu kamar amai haka yana yi sai police din suke tambaye shi a ina yake sai ya ce a dore yake karama sannan ya ce da yana da wani yaya Amadu shi kawai abin da ya faɗa cewar shi wannan ɗayan shine ya bashi wani abu ya sha shi kuma bai tunanin wannan abin zai bugar da shi ba shi dai kawai an bashi abu ya ɗauka ya sha abokin abokinsa ne domin shi abokin ma yana ta pretending as kamar mahaukaci ne shi yana ta zage-zage amma da ya jima sai ya fito da da bayani ya ce ai tare suke shi ya bashi abu ya sha To tuni dai jami'an 'yan sandan suka ci gaba da gudanar da aikinsu a kan al'amarin domin ganin kowa ya girbi abin da ishuka daidai da shi. Kuma wannan rahoto mai aika saƙon ƙalubale ga iyaye da sauran al'umma har ma da abokai kan a yi hattara da murnar sallah shine jigon rahotannin namu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili. tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar sai kun aiko. To kafin ku kai ga aiko da naku ra'ayoyin bari mu karanta wasu daga cikin waɗanda al'umma suka turo akan labarin ta shafinmu na Facebook. Duba da cewa gabanin kawo muku shi mun saka shi a shafin namu inda Ahmad Suleiman Soja Zawaciki da Asha Umar A. Joda har ma da Halima Isa suka yi tarayya wajen faɗin Allah ya kyauta a ra'ayin Nuruddin Nuruddin da Husaini Sani Adam kuwa su sun yi tarayya ne wajen faɗin Allah ya kare mu daga macuta amin inda ita kuma Zainab Yusuf take cewa ke duniya wato in bai sha da hannunsa ba sai a cuce shi a bashi bai sani ba ya sha su da Allah A ra'ayin Muhammad Abdulkarim ke mata kuwa ya rubuto cewa Allah ka rufa mana asiri ka shiri ‘yan uwanmu musulmai amin, wanda mu ma fatan namu ba zai wuce hakan ba, don haka ne ma za mu tsahirta da karatun ra'ayoyin akan wannan ra'ayi nasa, ba don sun ƙare ba sai don saboda lokaci. Kuma kuma za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da FM Kano 88.5 domin ganin irin labaran da muke sanya muku har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai, ko kuma ma ku saurari shirin kacokan baki ɗaya a shafinmu na intanet www.dalafmkano.com. Idan ma kun so, kuna iya saurara shirye-shiryen tashar kai tsaye a wannan shafi muna godiya. To a nan kuma wata akuya mai ya aka samu. mai kama kajin mutane tana cinyewa sai ka ce wata karya. A zantawar jakada Abubakar Sabade da wannan mai akuya da ke yankin sabuwar gandu ya ce a gidan aka haife ta, amma ga mamakinsa sai gashi tana bin kajin mutane a guji tana kamawa tana cinyewa, kuma ko da ɗan jinin da ikama bakinta ma ba za ta bari ba, sai ta bi ta siɗe ta tanɗe, kaji mayyar akuya, don haka ne ma ya ce, da yanka ta zai shi ma ya cinye abarsa.
sunana nazirin zumunci kuma kowa da hakan ya sani in dai aka buɗe ta ta tafi kiwo to ba za ta je ta ci ciyawa ba ko wani abu kawai kajin mutane za ta je ta kama ci idan kuma aka ɗaure ta za ta ci ciyawa ko wani abu da kuka bata amma in je kaza ta zo kusa da ita a ɗauren masu ta ci idan ko kuma babbar kaza ce kan take kamawa in karama ce kuma ta kama ta gaba ɗayan ta cinye ai ko kifi ka ajiye ko nama ko makamancin wannan in je ka ajiye kusa da ita ta ci ko yanzu kin kisan ma da aka yi ta ci ƴaƴan kaji guda hudu sai suna zage zage sun je kusa da ita ta cinye gaskiya yanzu ya ɗaure ta muka saboda kar ta je ta ciyo mana na mara hakuri a ni yanzu da an banni ma da safon nan da tunin na yanka ta kawai dai a bisa an ce in bari mai gidan ya dawo don a tabbatar da cewa idan sai da ita za a amma ni gaskiya ba za a cire ta ba gwara dai a yanka To ko me likitocin dabbobi za su ce akan wannan al'amari?
Dr. Aminu Bello Hanga, mataimakin shugaba ƙungiyar likitocin dabbobi ta ƙasa reshen jihar Kano. wasu dabbobin suna zuwa da ɗabi'a wanda ta saba ɗabi'a su ta al'ada a ciki akwai wannan abin da yake janyo wannan matsalar akwai yanayi na rashin wasu sinadarai a jiki wanda ya danganci rashin cimaka mai kyau cimakar da bata haɗa duk sinadaran da su wannan dabba take bukata ba duk inda ta ga wani abu tana iya kama wannan abin ta ci koda ba cimakar ta bace saboda wannan karancin sinadaran wani lokacin kuma wasu cututtuka ne wanda suke damun dabbar zai sa ta ringa wannan ɗabi'ar wanda sai an zo an yi bincike za a tabbatar me ya janyo.
To masu kiwon kaji dai sai a ringa kula da mayin akuyoyi, masu halin karnuka suna cinye kajin, kuma da haka za mu ɗan tsahirta kafin mu dawo.
ga wani kira na musamman ga maza da mata masu fama da daɗaɗɗen ciwon wuya wanda ya kai wata uku ko fiye da haka. Ciwon wuyan da ya kasance ba ta dalilin hatsari ko rashin lafiya ba, a yanzu haka ana gudanar da wani muhimmin bincike kan wannan matsalar wanda hakan yasa ake neman masu irin wannan lalura kuma suke da sha'awar shiga binciken inda za su samu kyakkyawar kulawa irin ta masu ciwon wuya a kyauta har tsawon wasu makonni kuma a duba irin ci gaban da za su samu. Masu hidimar wannan bincike na neman haɗin kai ne daga al'ummar yaren Hausawa kuma makusanta birnin Kano yayin wannan aiki. Masu wannan lalurar ciwon wuya da ke son kasancewa cikin wannan bincike da samun kulawa kyauta sai su tuntuɓi Naziru Bashir Muktar ta lambar waya sifili takwas sifili shida tara hudu hudu biyu sifili hudu hudu ko a nufi sashin motsa jiki da gashi na asibitin Malam Aminu Kano ko kuma asibitin kashi na Dala da fatan za a ba da himma.
Tuma dalla. Idan muka waiwayi ɓangaren kotu kuwa, wasu ‘yan fashi da makami aka gurfanar a gaban kotun majistiret mai lamba goma, ƙarƙashin mai shari'a Maryam Ahmad Sabo. Matasan ‘yan fashin guda biyu dai, ana zargin sun kutsa gidan wani attajiri ne a nan Kano ɗauke da muggan makamai, bayan kuma sun shiga gidan. sai suka fara yin fashin wasu kofunan shayi masu tsada samfurin 'yan gayu waɗanda kuɗinsu ya kai kimar naira dubu sittin har ma da wayoyin hannu guda biyu masu kimar kuɗi naira dubu hamsin da biyu baya ga zunzurutun ruwan kuɗi naira dubu tamanin da biyar kuma bayan karanta musu kunshin tuhumar fashin kofunan shayin da sauran mahimman kayayyaki da ruwan kuɗaɗen sai suka musu zargin ita kuma kotun sai ta aike da su gidan kurkuku tana mai dakon shawarar lauyoyin gwamnati ta kuma ce a sake dawowa da su ranar goma ga watan gobe kamar dai yadda jakada Yusuf na daba Ismail ya rawaito mana har ma ya ƙaro mana da labarin wani mutumi mai suna Augustin Ogbe wanda shi ma ya samu gurbi a gidan kurkukun bisa zarginsa da laifin kutse fashi da makami da mallakar miyagun makamai laifukan da suka saba da sashi na ɗaya da kuma bi cikin baka a kundin hukunta masu fashi da makami har ma da sashi na 298 na kundin dokar penal code kunshin tuhumar dai ya nuna cewa Augustin Ogbe ya sunno bindiga ne ya kutsa kai tsaye cikin gidan wani mutumi mai suna Osanda Sande, inda aka zargin ya masa fashi da makamin na'ura mai kwakwalwa mai kimar kuɗi naira dubu arba'in da kuma wayoyin salula guda biyu masu kimar naira dubu hamsin sai kuma wani zoben daham mai kimar dubu goma sha uku da hotunan fasfo-fasfo inda kotun shi ma ta sanya ranar goma ga watan gobe domin jiran shawarar lauyoyin gwamnati kuma shi ma da wakilin namu ya so zantawa da shi sai ya basar ya kau da kai ya ƙi magana. to ita dai kotu ba la'akari take da kai magana ko kaƙi ba za ta aiki ne da abin da yake gabanta bisa doron doka Allah Ubangiji ya kyauta amu. To a nan kuma dakarun Hizba ne suka tarotsa taron wasu karatan maza da mata, masu gwamutsetseniya suna shan shisha wai shakatawar sallah. Kuma domin jin yadda idanunsu ya raina fata a ofishin hukumar da ke ƙaramar hukumar Nasarawa ga jakada Abba Isa Muhammad.
hukumar hizbar da ke yankin karamar hukumar nasarawan ta dai dakume tarin mata da maza ne da suka tasowa fiye da talatin waɗanda ta ce ta same su a guraren da ake shan shisha da kuma ayyukan badala a yayin wani sumame da ta kai da yammacin jiya har ma mun zanta da wasu cikin waɗanda suka shiga hannun hukumar ta hizba da ke yankin karamar hukumar ta nasarawa a nan birnin kano to ni dai an je gidana an same ni kina da aure ba da aure ran gaza me aka same ku kuna wallahi kawai na fito daga wanka sai kawai na ga motar hizba aka ce mu mutum.
Ai ana zargin kamar kuna amfani da shisha.
Gaskiya babu shisha a gidana. Kawai dai ni dai na kama gida ina zaune. Abin da zan ce dai Allah ya bamu mazaje na gari. Allah kuma ya shirye mu.
Dan ba girki a gida da wuri ba ina zuwa can in ci abinci. Ina fitowa kenan na sai suka shigo kenan. Sai suka kama mu.
To ai an ce kamar an same ku ne kuna abin da bai kamata ba. Ba abin da suka kama ne da shi. Ban sha shisha a wajen ba zan dafa maka alkur'ani in rantse maka cewa ban sha shisha ba.
An same mu ne in gaya maka a nan Nasarawa.
Amma ya an ce gurin shakatawa.
gaskiya kam ni ma dai kaddara ce ta kai na gurin nan saboda ban taba yi ba.
Ina saurayin ki wanda kuka je tare.
Ba da saurayi muka je ba sista na da ke ita ce da aka irin mara ji din na haka in gaya maka mun sauka a da ta sauke dan kawai sai ga su nan in gaya maka kenan haka ta samu.
Sai dai babban mataimakin kwamandan hizban na karamar hukumar Nasarawa Rabi Abdullahi Yarima ya ce za su tantance waɗanda suke zargin domin dai an karar da iyayensu game da illar yawon da mashan shishar da 'ya'yansu suke yi tare da ɗaukan mataki na gaba kan waɗanda da hukumar ta saba yin arba da su a irin waɗancan gurare.
Yayin su maman Allah ya bamu nasara mun samo 'yan mata da samari kusan mutum arba'in a cikin wannan wurare da muka kai su mame daban-daban kusan wurare uku da muka fara ɗauka a ƙaramar hukumar Nasarawa. Yanzu in ka kalli gabana nan kwalaban shisha ne.
Akalla guda nawa kuka samu?
Akalla ga su nan kusan ƙwara hamsin a gabanmu kowace da hayaƙinta tana tiriri muke ɗauko ta.
Yanzu wani mataki za ku ɗauka a kansu?
Maza da mata muna tantancewa akwai wanda za a ga cewar ƙananan yara ne yanzu suka fara zuwa wajen ba mu taɓa aron gama da irinsu ba to muna kiran iyayensu mu danka musu su mu gaya musu ga halin da 'ya'yanku suka fara fadawa domin su ɗau mataki na cikin gida a tsakaninsu wanda kuma muka sha kamowa za mu duba masu manyan laifuka wanda za mu ga wani waje ya kamata za mu miƙa su inda ya kamata mu miƙa su domin ɗaukan mataki na gaba.
amma mafi yawanci sun ce ba a same su da ita shisha ɗin ba.
to ai yanzu in su dama za su faɗa haka amma ga ta kai kaga zahiri wadda wasu ɗauko ta masu kai za su jefe mu da ita.
Abba Isa Muhammad Baba Suda.
To ai dama masu iya magana sun ce kowa ya ɗebo da zafi bakinsa, kuma kafin mu karkare za mu je ga jakada Aliyu Wali, wanda yau zai shigo a cikin fannin nan namu na.
Fannin namu na jan mai matashiya da manuniya kan muhimman al'amuran da mutane suka yi nusau da su. A wannan karan ya duba yadda muka kammala ibadar azumin watan Ramadana lami lafiya, watan da kowa ya san sunansa. To amma fa sai dai watan sallah da muke ciki a yanzu watan da yake bi wa Ramadana baya ko mutane sun san sunansa?
Ana yin bikin sallah ne a watan ɗaya ga watan Shawwal.
Rajab ko? Watan Shawwal.
Biki rama rama sallah watan Ramadana.
Wallahi Allah ban sani ba gaskiya. A wannan bata ake yin bikin sallah karama? kamayya kenan wata da ake bikin sallah karama da watan azumi in ya kare ake yin bikin sallah karama yake sunan watan sunan watan watan ramadana
dan jin fashin bakin wannan al'amari ne ya sa makawai malamai magada annabawa Muhammad Miftahu Malam Zahir idan maza tukuntawa bi watannin musulunci kiyaye su yana da muhimmanci a gun dukkan musulmi musamman kuma in aka dubi shi ramadanu yadda yake da muhimmanci a cikin musulunci to kuma sannan wanda yake biya masa shine shawwal kuma muhimmin al'amari a cikin shawwal ana azumtar wasu kwanaki guda shida ga wanda yake da iko a jere ake da bukata wanda kuma bashi da iko zai iya yin su biyu ko kowace goma ya biyu kaga an samu shida din kenan kuma lallai yana da kyau musulmi ya azumci wannan kwanakin kamar yadda ya zo a hadisi guda shida din nan to ana da na azumi kuma ga masu bukatu a yi ta halarto da su wurin buɗe baki wurin sahur in za a yi a wannan kwanuka na azumin sita shawwal din Allah kuma ya datar da mu da alkhairi sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za a sake jin da wani sabon fannin namu na Aliyu wali baba suda
to sai mu ce an gaida Ali da ƙoƙarin rahoton tabɗijan, kuma daga tabɗijan ɗin ne za mu ja labulan shirin mu sanya masa aya a madadin Aminu Ahmad Abbas da taimakon Bahari Isa waɗanda su ne suka sada ni da ku. Sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Tsoron ɗinki, nake mana fatan saduwar alkhairi. Wassalamu alaikum.